hadisi wanda yake kyakkyawa bayani akan hadisi nau'in hadisi na biyu wato shine hadisi wanda yake kyakkyawa ويرتب مراتب الفقهاء وجل أهل العلم روفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إزالة أو من جهة أو ما كان لفسق أو يرى متهما وربما يصير كالذي بدي wato shi hadisi wanda yake kyakkyawa yana cikin wuraren da aka samu doguwar magana tsakanin malamai aka samu saɓani mai yawa a ga cewa to menene haddinsa menene haddin hadisi wanda za a ce wannan kyakkyawa ne shi yasa aka bincika sai a ga an samu haddi wato ta'arifi fiye da ishirin ga shi hadisi wanda yake kyakkyawa kowa da irin yadda yake kawowa shi yasa aka samu sabani har wani malami ke cewa gaba daya in aka ce ana so a kawo haddin hadisi wanda yake kyakkyawa ta musa tsari to abu ne wanda ba zai yiwu ba sai dai a kawo rasu mutuwa sai dai a kawo alamu da za a aiki da alamun a iya gano shi amma dai ba haddi wanda zai zamo jami'un mali'un ba ne tunda hakikanin haddi shine abin da yake jami'un mani'un wato ya haɗa duk abin da yake aka yi haddin nasa kuma ya hana duk wani shiga ciki to har yanzu sai a iya cewa malamai ba su samu wani haddi wanda yake jami'ul mani'u ba da ce hadisi kyakkyawa a hadisi wanda yake za a ce hasan wanda ku an faɗa shi ne a cewa aljami'ul mani'u haddul haddi auzun ikasin in ta sha wadarbi yanda jalaluddin su yake faɗa a kaukabu to almurtara amma ce zance wanda yake abin yadda da shi fi haddihi a game da haddin hadisi kyakkyawa shine magana da aka ruwaito daga shehul islam ta giyuddin shumunni shumunni yake mattasala shine hadisin da yake ya sami ittisali ba wani inqida'i a cikinsa sharadi na farko da cirowar adali sharadi na biyu ya zama wanda ya ciro shi adali ne amma kuma kiyayewarsa ba ta kai matsayin da ake bukata ba domin da hadisin ingatacce ne kiyayewarsa ba ta kai matsayin da ake bukata ba shi yasa a nan ne kawai hadisi wanda yake kyakkyawa ya bambanta da hadisi ingatacce shi hadisi ingatacce wanda ya ciro shi adalun ne ta murabbi adali ne mai cikakken kiyayewa shi ko wanda ya ciro hadisi kyakkyawa adali ne amma kiyayewarsa ba ta kai matsayin da ake bukata ba bata karasa ba ba ta yi muni can ba balle ha a ce hadisin sa rarrauna ne amma ko bata karasa ba balle ha a ce hadisin nasa ingatacce ne sharadi ya zamo ba bai sami shi zuzi ba in ya zama ya sa zuzi wannan gaba ɗaya bai zamo kyakkyawa ba haka nan kuma bai gamu da wata illa ba in ya haɗu da illa to sai ya zamo ba hadisi ne kyakkyawa ba to shi wannan shi ne wato ta'arifin da aka ce ya fi kowanne dama dama a ta'arifan da aka kawo ga hadisan da yake kyakkyawa to shi hadisi kyakkyawa irin yadda hadisi ingantacce yake matsayi matsayi can wa'arfa sahihi marwiyu ولهذا قدم مروي زيني فالبخاري فما لمسلم فما هوا شرهما to shi ma dai hadisi kyakkyawa matsayi matsayi mafi daukakar matsayinsa shine wanda wasu suka ce ai ingatacce ne fa ala rutabi wato can yana bla dan fado yake fada wal husnu kasihati fil hujjati bi wa fi tafawutin fa ala rutabi ma sahahal ba'aru ba'azin an abe wa kaza ka amrun shu'aibin nabi to hadisin da yake isnadin da wasu malaman ma suka ce ai wannan gatacce ne ina misali kamar bahzunu hakimin an abihi an jaddihi ko kuma amrun shu'aibin an abihi an jaddihi ko ibn saka an taymi to duk wannan yana daga mafi ɗaukakar darajojin hadisi wanda yake kyakkyawa wanda wasu suka ce ma ai ba huce a ce kyakkyawa ai ingantacce ne amma suka ce a'a bai huce dai matsayin a ce kyakkyawa ba ne to malaman fikihu sun zaɓi kafa hujja da hadisi wanda yake kyakkyawa malaman fikihu suna kafa hujja da hadisi kyakkyawa haka nan mafi yawan malamai malaman hadisi da usulu duk suna kafa hujja da hadisi wanda yake kyakkyawa a idan ya zo wato ta wata hanyar amma an sami wasu 'yan malaman kaɗan wanda suka ce hadisi kyakkyawa ai ba a cewa za a kafa hujja da shi sai in an rasa sai an rasa hadisi ingantacce amma akwai hadisi ingantacce me za a ɗau kyakkyawa wanda an ruwaito wannan daga wasu manyan malamai kamar irin su abu hatimin razi hakanan an ce buhari ma a kanka yake haka abubakar ibn al-arabi malamin nan babban maliki wato ya shi ma ya tafi akan haka a littafin sa aliratul awazi na sharhin jami'ut turmizi to shi ma ya tafi akan cewa shi dai hadisi kyakkyawa ai ba hujja bane sai fa in an rasa hujja wato hujja ce ta shaida in an rasa hujja za a koma a kafa hujja da shi a sannan to idan shi hadisi wato kyakkyawa ya zamo ya zo ta wasu hanyoyi fa in a ta min ɗurki hurayen mi wato nan shafe tanwin ake kuma sai a shafe alhamzar mata hurada a yi tafsili saboda a inganta wazanin fa'in a ta mutaf'ilu min ruti'u mustaf'ilun rayan mi mutaf'il ko fa'ulun don a inganta wazanin to fa'in a ta durki nuhura ko min durki hurayen mi in kuma ana so ya zamo ya fita ba sai an yi haka ba to sai dai ran ta durikin din a mai da ita sakina zai zama fahim a ta min ɗurki nuhura to sannan kuma sai a yi na kalu kenan fahim a ta min ɗurki nuhura ya nimi to zuwa inga sai ya danganta idan zama hadisi wanda yake kyakkyawa ya samu hanyoyi daban-daban da ya zo wadda kowace a ciki ta kai matsayin a ce kyakkyawa ce amma dai ba ta kai matsayin a ce ingantacciya ba ce to a sannan sai a ce hadisin nan ya mu hadisi ne sahihi ai ligairihi shine ake cewa hadisin sahihun ligairihi hadisi ne ingantacce saboda duban waninsa cewa ya zo ta wasu gurare a haka nan ma hadisi kyakkyawa wanda ya zo ta isnadi daya isnadin da bai huce a ce kyakkyawa ne to kuma sai zama ya zo ta wani isnadin isnadin da yake ya kai matsayin a ce ingantacce ne ma to sai a ce shi kansa wannan isnadi wanda bai a ce kyakkyawa ne ba a iya cewa sahihun likairihi wato ingantacce ne don duban wancan kamar yanzu laula hadisin laula an ashuka ala ummati kaga ya zo daga ruwayar abu zinadi anil araji an abi huraira wanda wannan yana daga mafi ɗaukakar isnadi a inganci da wasu suna cewa ma duk isnadin da sawa ga abu huraira ba kamar wannan amma kuma sai ya zo daga ruwayar Muhammad ibn Amr wato daga Amru daga wato Abu Huraira shi bai kai matsayin wanda za a ce ruwayar sa ingantacciya ba ce sai dai kyakkyawa to amma duban wannan ruwaya ta Abu Zinabi an al-Arabi sai a ce hadisin ingantacce ne to wato wannan isnadin a ce ingantacce ne to kamar yadda hadisin nake an kalamta shi da cewa yana da rauni to yana iya komawa kyakkyawa wato ra'afan ana cewa ra'afan da fata rani ko rufa duk ɗaya ne ko da fata ko da ramma hadisin da yake an alanta shi da cewa yana da rauni saboda wani akin maruwaitansa kiyayewarsa ba ta kai ba ba ta kai ma matsayin da za a ce hadisin da ya ruwaito kyakkyawa ne ba a'a sai dai a ce hadisi ne rauna to amma kuma wani irin wannan ɗin yana komawa a ce kyakkyawa ne ligairihi hasanun ligairihi in ya zamo ya zo ta wata wadda ita ma ba ta yi muni fiye da wannan ba ba ta yi muni fiye da wannan ba yanzu kamar hadisin yadda can shabla da fudu yake fada sulu hadisin ra'atin tuzuwijat fa usdiqat na alaini summa rariyat fi tirmidhi wa fil rijali asimu li ghairi zadari kifawa qa'imu yace kamar hadisin da tirmidhi ya ruwaito game da wata mace wanda yake aka aure ta aka ba ta sadakin takalma sau daya wanda yake fada ne manzo Allah ya tambaye ta shikenan yanzu kin yadda a aure ki da wannan tace ta yadda manzo Allah ya ce to shikenan ki je kin zamo matar to wannan hadisi rarrauna ne saboda Asim ibn Ubaydillah wanda ya zo a isnadin yana da mummunan kiyawa kiyayewarsa ba ta ba da damar a ce hadisin da ya ruwaito ya kai matsayin a ce kyakkyawa ne ba to amma kuma saboda ya zo su hanyoyin shi ya sa shi kansa turmuzi ya ce hadisun hassan turmuzi ya ce hadisi ne kyakkyawa to wanda aka ce hadisi ne rarrauna saboda zama wasa mursali ba a faɗi na sama da sahabi ba ba faɗi na sama da tabi'i ba ba faɗi na sama da tabi'i ko kuma saboda an samu wani nau'i na tazlisi akwai wani mujallisi a cikin isnadin wannan yasa aka ce to hadisin rarrabe ko akwai wani wanda ba a san shi ba a cikin isnadin wannan dalilin yasa aka ce hadisin nan rarrauna ne to zai huce matsayin a ce rarrauna ne ya kai matsayin a ce kyakkyawa ne idan malamai suka ga ya zo ta wata hanya za su ya sannan ya zama hadisun hassanun ligari hadisun da aka ce rarrauna ne kuwa saboda zamowar akwai wani cikin marwaitansa wanda yake ake tumtarsa da fasikanci ko ana ganinsa ana tumtarsa da karya zai wuce a ce matsayin hadisi ne munkari idan ya zama ya zo ta wasu hanyoyin bari tayi ya koma ma kamar wanda yake na farko wato tayu ya koma kamar na farkon a ce hadisun hassanun ligairi amma wannan nukuda da ita ce malamai da yawa suka yi raddinta a kan shi a siyudi malamai da yawa ba su yadda da wannan nukudar ta ƙarshe ba cewa hadisi da yake aka ce yana da rauni ko aka ce munkari ne saboda akwai wani a cikin marwaitansa wanda yake fasiki ko wanda ake tumtarsa da ƙarya to wannan dan ya samu wani isnadi wanda bai huce wannan ba ko isnadi dari zai samu irin wannan to ba zai yi koma a ce hadisi ne kyakkyawa ba sai dai in isnadin ya fi wannan dama-dama amma dai irinsa ne ai ƙara muni ma yake ai ƙara muni yake saboda ce hadisi ya zo amma ya kasa zuwa ta hanya kyakkyawa sai ta hanya mummuna hanya ba da wata bakuwa sai a tuhuma cewa anya ko ba da wata ba ya zama sai da irin hanyoyin yake zuwa shi ne yadda shi shi abu da hudu yake faɗa ma ru'ufuhu li fiske man rawahu lam yanjadir li wufki asawahu ما روحه لتزك من رواه لم ينجبر لوفق ما سواه hadisin da aka ce rarrauna ne saboda wanda a cikin ruwaita wanda suka zuwa isnadin hadisin ana tuhumtarsa da fasikanci ko yana ƙarya to wannan hadisin ba fa zai samu ɗoruwa ba dan ya zo ta wata hanya wadda ita dai irin su dai da wannan ba zai taɓa samun ɗoruwa ba shine abin da malamai suke kai ba kamar yadda shi suyuɗi ya kawo a nan ba to shi za a zo kansa nan gaba amma akalla mudallisi wato wanda yake ruwaito hadisin da bai ji amma ya kawo shi da sigar kamar ya ji daga malamin shine mudallisi ko kuma ya kawo malamin sa fanta shi da wata sufa wadda da wuya a gani to shi ma mudallisi ne to